الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا لهدي قوم قوة الجمال الآخرة هجرة دبو إلى da bakwai wanda ya dace da talatin ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya ci gaba da karatu na tasirifi cikin littafin abin nan lamiyatul af'al libin malik rahimahullahu ta'ala domin kai ƙarshen babe yake bayani akan auzanu na wato masadir na fi'ili sulasi da wanda yake ya haura masulasi wato ruba'i ko humasi ko sudasi saboda haka a wannan darasi zai zamo na 28 kenan to za a shiga wani sabon babi saboda haka duk sanda aka baka fi'ili ko wani iri ne inda na larabci ne idan ka kasa gano masdarinsa to baka gane karatun da aka yi ba baka fahimta ba na ba ta gane kowane irin fi'ili ne inda na larabci ne aka ce kawo muna masdarinsa ko baka taba jinsa ba eh saboda mi araba an riga an baka ka'idodi an baka formuloli to in kaga ka kasa da wannan masdarin na wannan fi'ilin baka gane inda ibnu malik ya sa gaba ba eh akwai buƙatar kawa kanka kiyamul laili ka sake muraja'a in kuma ka gane to lalle ka ka gane karatu eh to yanzu din ma wani babe zai shiga da ya kira shi da babul maf'ali wal maf'ili wa ma'anihima babe da yazo zai yi bayani akan ma'aunin maf'alu da maf'ilu da ma'anoninsu su e wanda wannan su ake kira da almasdarul mimiyu shine masdari wanda ya fara da mima wanda karatun da muka yi a baya ba a yi bayani a kansa ba masdari ne amma harafinsa na farko mimin ne to shi za a bayani ko kuma ismu zamani wanda ake kira da zarfin zamani ko ismul makani wanda ake kira da zarful makani to duk akan yi amfani da wayannan auzanu wani zubin ana a kawo su ana nufin mazari mimi wani zubin a ambace su kuma ana nufin sunan zamani ko sunan makani to su za a magana a kansu saboda haka ilimi fa sai ka jajirce fa wallahi sai ka yi da gaske in ba kai da gaske ba za a barka baya to ibn malik rahimahullah ta'ala yake cewa min salasati la yaf'illahu tibi maf alil masdari naw ma fihi qad umila كذاك معتل لام مطلقا وإذا فكان واوا بكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء إذا معتل لام كمولا معتل لام كمولى فرع صدق ولا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسوى واكسر وشذ الذي عن ذلك اعتزل ابن مالك رحمه الله تعالى ya ce min zisalasati la yaf'illa hu'ti bi maf'alin li masdarin aw ma fihi qad umila eh kai da ji ka san maganar malami ce ba dan koyo bane to yace i'iti ga can gaba shi zaka dauko i'iti ka zo da bi maf'alin da awan maf'alu min zisalasati ga duk wani fi'ili wanda yake yana da haruffa guda uku inda ya za haruffansa guda uku ne to ka zo ma masdarinsa mimi da awon maf'a da yi wa ainihin fataha an gane yauwa ka kawo masdarun mimiyun nashi da ma'aunin maf'alu amma sai istisna'i sai ce banda la yaf'il banda fi'ilin da mudari'insa ainun ɗinsa kasara gare ta ainul kalima shine ya fi'ilu kenan amma duk fi'ili sulafi wanda ainul kalima a mudari'insa ba kasara gare ta ba to masdarin samimi ko sunan zamani ko sunan bagire to za ka yi amfani da maf'alu eh kenan in ka cire la ya fa'il waɗan ya fa'alu yake magana nawa ne gidaje na wani da wani kaga ya fa'ulu ya fita ko tun da shi ainihin don magareta ya fa'alu ya fa'ulu kamar me irin su nasara yansuru nasara yansuru ko to haka nan ya fa'alu kamar me irin su fariha ya farahu kaga su ba sun me kaga su sun fita ko yawwa su sun fita saboda haka ba su ake magana a nan ba kenan kaga fa'ala ya fa'alu ya fita fa'ala ya fa'ulu shi ma shi ma ya fita fa'ila ya fa'ulu shi ma ya fita fa'ila ya fa'alu shi ma ya fita kenan wanne ya rage eh fa'ala ya fa'ilu shi ne farko mana shi ya fita sannan fa'ila ya fa'ilu kaga biyun nan su suka fita kenan su kaɗai ne wannan ƙa'ida ba ta shafa ba dama ai an yi su a baya ko? To, shi yasa in fa tun a baya mun faɗa in baka gane karatun baya ba. Eh, saboda abin da ka sani shi ne za a yi ta jujjuya baka shi. Eh, to kaga waɗancan da aka yi tun farkon karatu, to sai ka koma can. To shi yasa tun da ya riga ya yi ma wannan karatu sai ya ce la ya fi'il banda ya fi'ilu. saboda ma ya riga ya bayanin su ga inda yakan zo ya fi'ilu ga inda yake zuwa ya fi'alu ya fi'ulu duk ya yi bayani to shi biyun nan kawai aka cire fa'ala ya fi'ilu fa'ila ya fi'ilu ka daraba ya duribu ka hasiba ya hasibu to wannan su aka cire guda biyu amma duk wanda ba su ba to za ka iya narko masa masdari shi yasa ya ce li masdarin sai ka narko musu eh mazari ko na misali kakka roma ya karumu sai ka ce mi makaraman alawazi ne maf'alan ne ustazu ka kharaja ya kharuju makarajan eh fariha ya farahu mafarahan eh to daidai yake da kace a kamar ka ce karuma ya karumu karaman to da karaman din nan da makaraman din duk ma'anarsu daya to wannan shi ake kira masdari mimi to da kaga shi wannan an bude shi da mimu to haka kharaja ya kharuju makharajan makharajan kamar ka ce khurujan fariha ya farahu mafarahan kamar ka ce farahan zahaba ya zahabu mazahaban ba akwai mazhaba ba to shi ne mazhaban to wannan kenan in kuma ka ga dama an ma fihi qad umila ko ka kawo shi wato ga abin da qad umila haƙiƙa an yi aiki fihi a cikinsa shine zamani ko lokaci eh kana iya kawo shi amma kana nufin inda aiki ya auku ko lokacin da aiki ya auku duk zaka iya faɗa zaka iya cewa zahaba ya zahabu ma zahaban ma zahaban kana cewa ai ma zahabu zaidin ai makanu zahabihi zaka iya faɗa zaka iya cewa zahab ma zahabu zaidin ai waqatu zahabihi duk zaka iya faɗa to kenan an ce mazhabu al'imami malik me ake nufi makani eh me ake nufi a nan yance mazhabar malik shin mazari ake nufi ko sunan zamani ko sunan makani wanne ya dace kuna faɗa a ba ba ku san ma'anarsa ba Allahul Musa na'am to me fassara fassara fassaran da zaka yi shi zai sa mu gane mazari ne ko ba mazari mazhabu malikin fassara hmm? wai ya ce akwai aiki ana nufin ma zahaba ilaihi maliku ya zama mi kenan hmm? ya zama mi hmm? ya zama zarfin magani kenan ko ma zahaba ilaihi malik eh ma'ana ƙa'idodi da yanda yake bi yana ba da fatawa to kaga zai zama da ma'anar makani kenan ba wai masdari ba an gane? ba masdari ba. E, wannan duka za ka iya faɗa. Haka mafarahan za ka iya cewa mafarahu zaidin. Hmm? Sai zama da ma'anar mi. Lokacin farin cikin zaidu. Zai zama wa kuma makanu farahihi. Inda yake farin ciki. E, sau da haka shi maf'alu, in dai mu insa ba ya fa'ilu ba ne, to za ka iya kawo shi kana nufin masdari mimi ko ismul makan ko mi ko ismul zaman ko ba haka ba duka za ka iya kawo ka abin nan eh to wannan ba ana maganar sulasi sauran bayanin su karatu zai zo nan gaba amma dai ka riƙe wannan an gane ka riƙe wannan eh to da fata an gane wannan baiti من ذي الثلاثة لا يفعل هؤت بمف ألل مصدر نوما فيه قد عمل wannan shi ake kira almasdaru almimiyu an gane in kuma ka ga dama ka bashi ma'anar ismul makan komi yawa to su kuma biyun nan su ne yake nufi da auma fihi qad umila saboda su akan kawo su da a yi nuni kan lokacin da aka yi aiki ko inda aka yi aiki yawon duka ana kawo su da wannan sai baiti na gaba a duk karatun da an kai a baya me ma'anan mazari ai mun yi tarifin mazari ko? ismul hadas kawai ma dalla ala hadasi duk abin da ya nuni akan wani abu da ya faru shine mazdari na fataran gani me ma'anar darbun shine a ai mazdari ka ji an ce saboda haka yana nan da sunansa inda ya canza da ya ma bayani tunda ka ji bai faɗa babu wani ƙarin bayani abin da ka sani shi ne illa dai kawai yanzu wani ma'auni na an ka ƙara ma da shi yuriya ai na faɗa cewa aka ce zahaba ya zahabu mazahaban daidai yake da zahaban na yi wannan bayana yi kaga iri ɗaya ne babu wani bambanci kazaka mu'tallu lamin mutlaqan to wancan hukuncin da aka ambata waccan ka'idar da ya bamu to kaza ka haka ake ɗabbaƙa ta ga mu'utallu lamin ga fi'ilin da lamul kalima ɗin shi harfi illa ne na badara gane lamul kalima ɗinsa harfi illa ne su baya an yi su a baya ko ba gaba mu'tallul fa'i mu'tallul aini mu'tallul ya duk an yi su to haka in ka samu fi'ili yana da lamun amma lamun ɗin kuma harfi illatin ne to shi ma za ka auna masdarinsa na mimi da kuma sunan makani ko sunan zamani da awon mi maf'alu bisa ga wancan ma'auni da aka ambata ina misali kamar da'a da a harafi na ƙarshe kaga ai harfi illa ne ya du'u to mazarin mimiya za ka ce mada'an karama yarmi eh ramyu eh rama yarmi me mazarinsa marma ka baƙiya ya baƙa mabaƙa to haka za ka faɗa shi ba zai canza ba saboda mi lamul kalima ɗin harfu illati ne to in za ka kawo mazarin miminsa to ainihin ɗin nan sai ka barta da fatahata ba tare da kami ka ainihin wato kawo mata wani canji ba mutulaƙan kuma babu wani ƙaidi an gane ma'ana ainihin ɗinsa mazmuma ce shi mudari'in kenan ko maftuha ce ko makasura ce ma'ana wancan istisna'i da aka yi na layaf il to shi anan babu wannan istisna'i matuƙar ka gan shi yana da lamun kuma lamun ɗin harfi illatin ne to kawai kawo masa maf'alu ba a ware maka da mai yaf'ulu ko yaf'alu ko yaf'ilu ba a dukkansu shi yasa ya ce menene matsalakan ko to wa'izal fa ai wa'izal fa'u sai aka shafe hamza saboda waƙar ta miƙe in kuma fa'un ce kana wawan ma'ana fa'ul kalima ta fi'ilin an fara ne da wawun wawiyul fa'i kenan to shi kan bi kasrin sai ka yi wa ainihin ɗin kasara sai ka ce maf'ilu kamar wa'ada sai ka ce maw'idan wahaba mauhiban ko kuna jin tsoro kawai maf'ilu madadin can ainihin ɗin tana da fataha sai ka mi sai ka a ina in ya zan fi'ilin ya fara da mi to shi ma mutulakan hasala shi ma babu ƙaidi eh hasala haka ya tabbata an gane yawwa kenan yaf'ulu ne ko yaf'alu ko yaf'ilu duka dai nafsu mi nafsu shay kamar yadda aka faɗa ga menene mu'tallul lami cewa maf'alu ake kawowa kowane iri ne to haka shi ma mu'tallul wawi mu'tallul fa'i to shi ma eh amma dole sai in wawun ne kuma eh shi na illa din da aka fara da shi dole sai in wawun ne shi yasa ya ce maka wa izal fa in fa'ul kalima din kana wawan kenan banda inda ba wawun bace in ba wawun bace babu ruwanka da ita wannan ka'ida bata shafe ta ba eh ta wannan shi ne irin su wada'a sai ka ce maudi'an maudi'us sujudi a gani aka ce mauda'a eh sai ka ce maudi'an ko yau irin su wasuma mausiman da makamantansu to ya ce wala yu athiru kaunul wawi fa'an to shi wawiyul fa'i din nan da aka ambata to wala yu athiru bai kawo tasiri wajen kawo shi ma'aunin mafi'ilu gare shi an gane? fa'an in ya zama wawul kalima ɗin shi wato fa'ul kalima ɗin shi wawul ce to ba zai bayar da wani canji ba daga ƙa'idar da aka fara ambata ta maf'alu tunda ita ya fara kawowa shi ya fara ambata shi maf'alu ɗin sannan maf'ilu sannan mun ji cewa in fi'ilin wawiyul fa'i ne to maf'ilu ake kawowa to sai ce maka ko da ka ga fi'ilin kuma ya fara da wawun an gane to karka yi aiki da waga ƙa'ida da ya baka ta biyu a ina iza ma'talla lamun in yanzan kuma lamul kalima ɗin shi kuma tana da illa wawiyul fa'i ne mu'tallul lami ne a gane to koma ga ƙa'idar da ya fara ambata wacce ce fara ambata mafalu eh to shi nan zaka aza masa suka ce abin da yasa a al'aslu mutallul lami mazarin samimi maf'alu ne wawiyul fa'i mazarin samimi maf'ilu ne to sai zannan sun haɗu to sai aka yi tarjihi sai suka ce to a rinjayar da janibin mutallul lami sai aka rinjayar da shi ya fi ƙarfi dai ba zamansa farko ba ya fi ƙarfi an gane tushiyarsa aka rinjayar da shi an gane ko sai baka misali kamaulan kamar mazarin mimin maulan na waliya yalihi eh to mazarin samimi sai ka ce mi maulan ko to wannan ma ya zo ya ƙur'ani ko to ka gani layugu ne maulan to ai mazari ne mimi eh an gane mazari ne mimi eh eh mazari ne me ma'anar ayan eh da ya kawo shi ya kawo ta ai ba ni ba me ma'anar ayan eh eh eh eh komi dai kai kawo ba matsala wani masoyi to kaga ya koma suna ba mazari ba ke kaga fasarar ka tami ta fita daga abin da muke magana to kenan a kawo wata aya inda maula ya zo da ma'anarsa ta masdari nan ma'anahu ismul fa'il an gane a ayan to ba shi muke bukata mun muna maganar masdari ne mun gama da ismul fa'il a baya an gane bai zuwa ƙurani ba kenan sai dai sigar la maula lahum ai nafsu shay umma na wacce aya ce eh bai zo ba kenan da ma'anar mazari hmm eh dai an fassara ta la maula lahum sai dai zama ba taimako gare su eh ba za a ce ba wanda zai taimake su ba in haka ne to kaga ya fita daga haddin masdari kenan ko eh babu shi a qur'ani kenan da ma'anarsa hmm? na'am na'am to me ma'ana majibincin masu imani eh to kaga ai duk ba masdari bane to ana an yi amfani kawai da sigaci an gane amma ko ba ma'anarta ake nufi ba tun da dama akwai ƙa'ida mahallin mazari za ka iya kawo ismul fa'il mahallin ismul fa'il zaka iya kawo masdari mahallin ismul maf'ul zaka iya kawo masdari ko ismul fa'il kowannensu zai iya hawa madadin wani Shehu Abdullahi yana cewa wa masdarun wa fa'ilun maf'ulu kullun makanu ghairihi maj'ulu uku din nan da masdari da ismul fa'il da ismul maf'ul kowannensu to akwai dalilin da zai iya sa ya zauna madadin wani kowannensu eh eh amma dalili ke sa a haka ba wai ganin dama ba sai akwai natija da fa'ida da samara tun da al'asal kowannen shi a kawo shi a mahallinsa a mahallin mazdari to ka kawo mazdari in ka ɗauke mazdarin ka ka ismul fa'il ko ismul maf'ul to sai a tambaye ka dalili in dalilin ka ya zama karɓaɓɓe sai a sallama maka na fatar an gane to kaga shi aka yi a nan ayan an gane yauwa madadin a ce me ismul fa'il na maula ko waliya yalihi me ismul fa'il na shi eh wali mawali jam'i ne eh ismul fa'il na waliya eh alwali ko ko alwaliyu eh waliya yalihi sai a ce walin ko to me yasa kaga ba ambata ba ba ce la yuguni walin ba a faɗi haka ba to kaga akwai dalili ba haka kawai aka abin nan ba sai duk yana cikin tadabbarin ƙur'ani inda ya kamata a kawo kaza sai ka ga an karkata daga asali an kawo wani abu to kaga ashe akwai aiki eh akwai aiki ko akwai aiki dole sai an gyara a tashi tsaye Allah ya taimaka wannan sai a mahallin tafsiri can za a yi wannan baje koli to fara sidika wala e bi fathil wawi ai wala'an ko wala'in e akwai hamza makasura da aka shafi far'a sidika wila'in wala'in bifathil wawi eh wannan tatmimun ne lil baiti ma'ana ka kiyaye abuta ta gaskiya eh idafatu sifati ne aka ila al mawsuf ay far'a wala asidiqin shine asali to in yi haka baitin zai kare saboda haka sai ya gabatar da sifa din kamin mawsuf mawsuf din shine wala sifa din ita ce sidiq eh eh to wannan kawai tatmimun ne a lilbaiti ko eh to fi gairi za a wani waɗannan da aka ambata ɗan gani me aka ambata kenan hmm? na'am a'a a asalin magana za ku koma shi ne mudari inda ba ya fi'ilu ba shi ne fi gairi za kidan zaɗin yana nufin mudari inda ya zo da ma'aunin ya fi'ilu an gane? ai shi abba ambaci hukuncinsa ba kuma ambata shi ba ambata ba ko? to shi ne zai ambata a nan a cikin wannan baiti wacce an rufe shafinta yanzu ya koma ba ga asalin magana baitinka na farko kuma baitinka na farko eh to fi gaire za an gane a wani wannan da na ambata yaf'ulu ko yaf'alu wato yana nufin yaf'ilu tunda ai shi maka isa sina'i ko ba isa sina'in sa ba to ai kaga bai faɗa ma hukuncinsa ba to shine zai faɗa ma nan mm, rahimahullah to sai ce iftah ka yi fataha ga ainihu shine maf'ulinsa muƙaddami eh iftah ainihu ka yi fataha ga ainin shi ma'aunin mazdarin mimi mazdarin halin zuwansa yana mazdari wato in kana nufin mazdari da shi to sai ka yi wa ainin fataha an gane sai ka yi wa ainin fataha an gane ko kamar daraba mudari sai ka ce mi yadri bu to kaga shi ba mu yi shi ba to in kana son ka ambaci masdari mimi sai ka ce madaraban ala wazni maf'alan ko maf'alin kaga shi kenan in kana nufin masdari wasiwa huksir in kuma wani mazari kake nufi menene wani mazari ismul zamani da ismul makani ba su yi ambata ba to kuma sai ka yi wa ainihin kasara sai ka ce madriban a kare ko idan ka ce daraba zaidun amran madaraban to kama ka ce zarban ne madaraban ne amma in ka ce daraba zaidun amran madriban to kana nufin wurin da aka buge shi ko lokacin bugunsa madribu amrin ma'ana waƙatu darbihi ko mawdu'u darbihi inda aka duke shi to shi ka je yadda yake duk mudari inda ainul kalima ɗinsa kasara gare shi to in ka zo gare shi wannan shine ƙa'ida in kana nufin mazari duk wanda ba wannan ba to ba ka'ida ba ne an gani ba mi ba ka'ida ba ne shi yasa ya ce maka wa shazzallazi an zalika tazala allazi mazdari wanda ko ismul zaman ko ismul makan zala ya karkace an zalika daga wannan ka'ida da na gaya maka to wa shazza wannan shazi ne eh in laraba sun ka faɗe shi to yi hufazu amma wala yi ƙasu alaihi wala yi ƙasu wala yi ƙasu alaihi an gane ko wannan shi ne to haka abin yake wanda su zai faɗe su nan gaba waɗanda suka yi shiruzi so ba sai mun su ma ba zai kyale ka ba sai ya kawo maka su to gaga ba ba zai ba a bace su ba kai ba da misali tunda suna dan zuwa eh su waɗanda suka yi shiruzi kenan ko eh to wajibi ne a kula da wannan ka'ida eh yanzu shi mazarin mimi shi kadai ne ya rage cikin masadiru to kuma shi ma ga sha'a ne ma bayaninsa saboda haka ya an ka kammala wannan babi to duk mazari na duniya arabiya an haɗa ma hanyar da za ka bi ka gano shi ka yi dariya bala duk wani mazari a duniyar larabci an faɗa ma hanyar da za ka narko shi na ƙa'ida an gaya ma ƙa'ida na sama'i an baka to mi kake jira mi kake son a yi ma Allah ya riga ya gama maka komai ai tasirifi duniya ne mala duniya ce an gane ka duniya ce to nan za mu kwana insha Allahu an dawo sai a tashi gaba eh shi da ka rike ka fahimta gaskiya ka gaba da shi ilimi ne da an ka dabaibaye da ka'idodi shi kuma ibn malik yana kokarin duk abin da yake mai muhimmanci ya kawo maka shi wanda inda ka yi itikanin wannan lamiya to shi kenan ka samu cikakken foundation gaskiya so nan gaba an shiga su alhisnul rasin babu wata wahala da za ka yi eh a ba shi yaro akwai alhisu ne yana nan ta baiti dubu da wani abu a ina eh ai akwai alhisu shi ba za mu zo kansa na shehu abdullahi wanda shi kuma sulamiya din da shuruhu nata suna ya dauka sai kare-kare da abubuwa da sauransu muna da aiki a yi mala wallahi sai dai Allah ya ara muna lokaci da lafiyan karatun da kuma fahimta mun ka samu wannan to insha Allah za a rage abubuwa cikin ƙanƙanin lokaci kuma illa dai dole sai an yi haƙuri sayar da ilimi yake amma dai ana bi a hankali a hankali sai ka ga eh ma karatu misali ka'idodin sun ma yawa ba za ka iya ɗauka ba to riƙe ka'idar da aka fara ambata sai ka yi itiƙaninta sai ka je ga ta biyu in kai itiƙaninta sai ka je ga ta uku to in kai haka za ka abin nan kaka kallafa ma kanka zama guda duk bayanan nan da an kai sai ka gane komi a yi ƙoƙari ka gane ina ne ake buƙatan maf'alu an gane? yi ƙoƙari ka fahimta ina ake buƙatan maf'ilu to haka kana kakkasa abubuwa kuma Allah ya ma baiwa kana da ni'imar kwakwalwa kaga ba na abu bane zama guda ka abin nan kawai hadda cewa ɗaya za ka yi shi ne ilimi kuma shi yasa da aka sake shi shi yasa hayaniya ta yi yawa eh da wannan tsarin ake kaga kowa zai shiga taitayinsa kuma kowa zai san mustawarsa asazi dole zai yi ritaya yi ritaya za yi sosai kuwa da an shigo zai gano cewa to shi fa bai ma cancanta ya bagara zai bar ma Allah to kaga rigingimu na addini a nan za su yi saboda wanda bai cancanta ba ya kama bakinsa an bar waɗanda suka cancanta su yi magana to sai ka ga abubuwa sun tafi yadda ya kamata eh to ai inda a ce ita gwamnatin tana da kyakkyawan manufa da hakan ba za a yi ne da siga siyasa ba wannan yana da amfani to amma ita ma gwamnatin ba wai za ta yi ne don kare addinin ba eh tunda ko da an yi din a koɗanne ba su cancanta ba amma saboda siyasa kuma suna ma an gaba shi na za su yi kagar kukan ba da wani ƙarshe dai eh waɗanda ba su da alaƙa da siyasa ɗin su da za a takura ma kuma irin wannan in kana da matsala da siyasa kaga sai a ce an hana ka baka cancanta ba kila ka yi wa'azi ka ce ka a zaɓe shi misali da sauransu to abubuwa dai sun lalace da yawa Allah ya mala a dai mu dage kawai mu yi ta karatu shi ne mafita duk wata hayaniya kawai malam kyale su su yi ta abinsu suna can suna hayaniya su kai kana nan kana karatu ko da za su juyo ka riga ka shige kwana yau inda sun ka barka ashe ka daɗe har ma ka ɓace inuwa kata suke gani ba kai ba ne kai ka baro ne eh ƙwarai ku insha Allah ko da dai ba a rike duka ba wallahi yanzu malamin shawara idan mutum abin da an kai hina nan da zai ya rike shi sannan can na bayan da aka san kuma ya ƙara biyo a hankali a hankali a hankali sai wanda aka yi ɗin kana tare da shi gaskiya ne shi kuma wancan da an ka wuce ɗin ka koma baya ka ɗauko ta hankacin mu nan ka haɗe gaskiya ne amma ya a ce ana ta yi ya rushe kuma wancan ƙwarai kuwa gaskiya zo rashin tsari ne tunda kun ga baitocin ba da yawa muke ɗiba ba Mm, baiti uku na hudu to kuma kaga sai wani sati eh to ko da misali rabawa kai misali a duk baiti ka bashi kwana biyu insha Allah kana gama da da baitocin eh zaka fahimce shi ma zaka haddace shi eh to gaskiya dole tsari ne mutum zai yi ya dan ware wasu lokuta da yake muraja'a Eh, tun da so muke mu sauke ta da karatun ya yi nisa to in mun sauke za mu dan ba da lokaci haka na muzakara da as'ila da abubuwa duk za mu yi wannan kamin a saka wani eh wanda ya ɗara shi ba irin shi ba a dai sama eh to gaga to shi yasa yana da kyau abu ne tunda kun ga gaba ɗaya babu tasriful asma a ciki Mm. to wanda za mu sa akwai kaga akwai ƙari kenan Eh, bayan za a maimaita maka wanda an kai da ɗan wasu abubuwa kaɗan sannan akwai wanda kwata-kwata ma baka ci karo da shi ba Eh, to gaskiya kowa ya yi mata shiri ya yi ta- ya yi mata tsari Eh, don gaskiya sarfu yana daga cikin abin da ke mai da mutum malami nan da nan da sarfu da usulul fiqhi suna cikin abin da zai mai da ɗalibi malami cikin ƙanƙanin lokaci ƙwarai ku sosai sosai da gaske Eh, to lallai lamiyan nan ku ba ta kulawa an sauke ta za a ba da kamar wata ɗaya haka na tambayoyi da abubuwa da sauransu da muraja'a da eh to son samu eh tunda baiti ɗari ne da sha sha hudu a yana ai ba a yahe ma kowa ai mu ba musu haka malam mu so muke ku ku iya ai saboda a je a in a rike wasu amma dai ka fara gani yanzu yauwa to ai duk sauran in kan lalaba za ka ga haka ne su ma eh kuma yanzu malam da Eh.
mutum waya baya eh lafiyar gara aka yi sai ka ji tasiri shi kamar ma ka tsaya shi kwarai ku a malam sai kana kokarin gane abin da aka wannan fa malam in dai in dai mutum ya bata kulawa wala malam shi kenan eh waɗanda ma za ka yi wa gyara a karatu suna da yawa waɗanda ma ake ganin manya ne a kabiru ne to za ka yi musu gyare-gyare da yawa eh ladi tun da ana karatunta kuma ana rakoda ana abubuwa kawai kaina za ka takura kanka eh duk ka'idodin da ka ji an faɗa sai ka yi ƙoƙari iya ƙoƙari ka ga cewa lallai ka'idodin nan da 'yan misalan nan ka rike su to shi ke nawa don gaskiya duk wanda zai ma karatu kuma ya so yake ka je ka koya ma wani bai bi maka ta wannan hanya ba yana ɓata ma lokaci ne in dai tsaftataccen ilimi yake so tunda mu ba so muke kawai kullum mu ɗaya na wai za mu yi ta karantarwan ba eh babu ci gaba ke ko ba haka ba eh mu ba so muke kaga Allah ya taimaka ku ma din ku tsaye da kafafun sai a je a rika wasu tunda mu ba mu da damar da za mu ce kowa sai mun karantar da shi eh to shine dama makasudin bude irin wayannan karatuttuka din to kaga in baka ba da kulawa ba bayanan nan ba za ka iya yi wani su ba eh eh to gaskiya wannan shine babban manufa eh yanzu nan da shekaru yan kalilan kowa ya tsaye da kafafu ne shi ma ya je ya dan buɗe nashi eh majalisi Eh, kuma in kana ɗalibi mai son ka koya mai wani abu ce je ya so lamiya din sai ku dinga yi baiti guda guda eh yana yi ai. gaskiya eh ko ko da eh ko da ya sosai ma karewa tun da dai kana zuwa kana ji abin da aka faɗa ko da baiti ɗaya eh ko da bai gane wayi kai zai zamo revision da muraja a gare ka sannan yau da gobe zai gane Eh, sannan zai gane lalle karatu ba karamin abu ba ne zai dinga mutunta malam to ai shi yasa duk wanda bai irin wannan karatu bai darajanta malam dan bai san wahala su ne wannan bai san wahala ilimi ba
ai ma da zama gona ko ya ritaya ko ya hankali Sai ai babu sun retire ne Ai wasu- duk duk da dai wasu sun yi eh wasu sun yi san shekara bakwai ma wasu duk sun ja baya eh to yanzu in za su dawo a gani za su ga tsakaninku da su kun musu nisa da yawa eh kuma da su an ka fara amma saboda wasu ku da suka zo daga ba to su in sun ka zo za su ga ai ku daɗe da wuce su ai malam mu ɗaya daure kawai amma dai lamiyan nan da Allah da usulul fiqh din nan a ba su kulawa eh musamman alfiyatul usul din nan eh eh ta aka yanta eh eh ita in dai ka fahimce ta ita ishe ka ai tunda haka ana ba da misali da ka'idodi ko kuma da har misalai na hukunce-hukunce eh alfiyatul usuli can ake yin ta eh kusan an ma ya darasi har talatin yanzu kusan baiti 200 da wani abu an kai to kaga a- an bar ku baya ku ai Eh, a inda za su mai da hankali misali su da ake ai da da sun yi muku sun yi muku fintin kawai tunda su sun hada ga tasirifin kuma ga eh ko kuma ba usuli na har yanzu ba mu saba fiqihun ɗaya na akai to can duka ana yi ga fiqihun ga usuli ɗinsa ga tasrifin
ciki har yana jin ilimin hadisi da yawa ciki kwarai ko sai kai ta je komi wasu wurare da ka'idodi na larabci da abu ai malam malam ba karamin ilimi ya tara littafin nan ba eh shi yasa yana cikin littattafan da gaskiya nake jin daɗin su na jin daɗin alfiyan nan sai littafi na gaba ko saboda lokaci